الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإنها وصية الله للأولين والآخرين وهو أول أمر وآخر أمر اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه راقبوه في أعمالكم راقبوه فيما, فيما خليت خليتم به بأنفسكم وراقبوه فيما تعملونه في جماعة من الناس وفي في حضور من يحضركم راقبوه في جميع تصرفاتكم وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم بعد ذلك عباد الله مما يجدر أن يعلم بخصوص الحديث الذي سبق تناوله في الأسابيع الماضية من طرق علاج الإلحاد المعاصر اليوم نتحدث عن دور الدول والقيادات وكذلك دور المؤسسات الدينية الرسمية إن وجدت من ذلك نشر التنمية والازدهار ومكافحة الفقر والمرض والتخلف والبطالة ومن ذلك صن وتطبيق القوانين التي تكافح الإلحاد هذا في الدول التي يمكن هذا أما في الدول التي لا يمكن تطبيق أو وضع هذه القوانين فينبغي أن تنظر الدولة إلى المقاصد المتراكمة التي تتعلق بهذه الأفكار الهدامة لأنها ليست فقط مقاصد تتعلق بالدولة الإسلامية أو بالدولة التي تحكم بالشرع فحتى الدول التي لا تحكم بالشرع فإن عقائد الإلحاد تسبب فسادا فسادا في الأخلاق فسادا في الالتزام بقوانين وأنظمة الدولة في جميع المجالات وفسادا في الإدارة وفي التربية وفي كل شيء ومن ذلك دعم الخطاب الديني وأسلوبه ومرتكزاته وذلك بإنتاج خطاب ديني برهاني يعتمد على ترسيخ عقيدة الربوبية وإظهار نعم الله تعالى على خلقه كما ينبغي أن يعتمد منتج علمي مؤسس أكاديمي بحيث ينتقل من التلقي المعرفي إلى الإنتاج وذلك لجعل رؤيتنا في نقد ما نراه داعيا للإلحاد رابعا تطوير مناهج الدراسة بأن تكون المناهج الدراسية باعثة على الإيمان واليقين لا مجرد معلومات تدرس ثم تنسى ويبقى الدور الأهم للمعلم المؤمن برسالته والذي يستكمل النقص إن وجد في المنهج كما ينبغي تدريس العقائد بشكل يتناسق فيه الفكر مع العاطفة وذلك بإعادة صياغة علم العقائد صياغة تتعلق فيها القلب بالله تعلقا ينجيه من المهالك ويشعره بمحبة الله سبحانه وتعالى لخلقه وذلك اقتداء بطريقة القرآن الكريم ولنأخذ مثلا قوله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya ga Allah maɗaukaki da salati da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalin mu tare da ni kaina a gaba cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye shi mu kiyaye Allah a dukkan abubuwan da muke aikatawa mu kiyaye Allah a lokacin da muka buya mu kiyaye Allah a lokacin da muke bayyane tare da mutane ya zama wasu sun halarci ne muke mu kiyaye Allah mu sani Allah yana sanar da me muke yi mu san cewa Allah madaukaki yana ganin abin da muke yi mu san Allah yana sanar da abin da ke cikin kirazanmu don haka mu kiyaye shi mu bi dokokinsa abin da ya ce a aikata a aikata abin da ya hana a hannu bayan haka ya ku bayan Allah yau ma zancen mu ɗori ne akan abin da ya gabata insha Allah muna fata mu kammala wannan zance a yau abin da ya shafi mas'alar ilhadi da barin addinin musulunci da kuma shiga tunani mummuna da yake lalata rayuwar ɗan adam mun yi magana akan wajibi ma'ana daga cikin hanyoyin magani na wannan tunani mummuna na cewa ba Allah daga cikin hanyoyin maganinsa dangane da iyali da kuma mutum a ƙashin kansa shine muka yi makon da ya gabata yau kuma za mu yi magana a kan abin da yake wajibin hukumomi da kuma wato ɓangarori masu kula da harkokin addini a ƙasashen da yake akwai irin waɗannan tsare-tsare a cikinsu na farko daga cikin babban abin da zai yaƙi wannan tunani tunanin masu cewa babu Allah ko ai watsi ma da musulunci saboda ci gaban zamani da ake gani babban abin da zai taimaka shine hukumomi su samar da ci gaban rayuwar ɗan adam a samar da ita ta ɓangaren samar da abin da zai amfani rayuwa ta kyau wurin zama mai kyau samun ruwan sha samun wutar lantarki samun abin da zai sauƙaƙa wa mutane rayuwa domin wannan abin ake gani a ƙasashen musulmi sai a ce to ai ku ga kunan ba ku da aiki sai datti sai ƙazanta sai cututtuka sai kuma abubuwa dai marasa kyau da ɓarnace-ɓarnace me za ku nuna wa duniya daga cikin abin da kuka yi to idan hukumomi suka gyara waɗannan al'amura ba za a riƙa zargin musulmi da ƙasashensu da jihohinsu da garuruwansu a matsayin ci bayan da ake samu a ce musulunci ne ya jawo musu ba wannan ɗaya kenan daga cikin abubuwan kuma a samar da wasu tsare-tsare da dokoki a ƙasashen da zai yiwu a iya haka a iya yin haka a sa dokokin da za su sa irin wannan tunanin a yaƙe shi gaba gaɗe kar a ɓata lokaci a ƙasashen kuma da ba zai yiwu ba saboda ana amfani da tsare-tsaren ko demokuraɗiyya da tsarin yankin faɗin albarkacin baki kamar da ake fassara shi ba za a hana mutum addininsa ko wanne iri yake yi ba to a duba a gani cewa irin wannan tunanin yaƙi ne da dukkan addinai kuma yaƙi ne ba iya addinin musulunci ake yaƙa ba a yaƙi ne dukkan addinan da Allah ya aiko annabawa da su su zo da littafi to wannan tunanin yana yaƙa su kuma tunani ne da yake haifar da rashin zama lafiya da ruguza al'umma da tarbiyyarta da girmama tsari da bin shugabanni da zaman lafiya duk wannan tsarin in an bi shi ba za a same shi ba domin mai irin wannan tunani baya ganin girman wani abu sai tunaninsa Allah maɗauki ya sauwaƙe mana kuma sannan a yi ƙoƙari a cusa wani abu na magana da sunan addini wanda zai sa a fahimci addinin yadda ya kamata wanda za a gina shi akan imani da rububiyar Allah cewa Allah shine mahalicci Allah shine mahalicci Allah shine mai gudanar da rayuwa Allah shine mai zubo da ruwan sama Allah shi ke bada arziki wannan abun a duka jinsa daga bakin hukumomi cewa Allah ne mai kaza ƙungiyoyi da suke son su yada wasu manufofi a riƙa nuna musu ko magani ne ake tallana wani abu a rediyo sai ka riƙa ji ana cewa magani kaza shi ke kawo sauƙi Allah ne ke kawo sauƙi ko a rediyo ne a riƙa faɗa wa mutane magani kaza in an sha sababi ne na a samu sauƙi Allah kuma shi ke kawo sauƙi me ne shi in an faɗi wannan amma sai ka ji ana ambata cewa can magani kaza shi ke tsare yara daga kaza da kaza babu abin da ke tsare yara daga kowane irin cuta sai Allah amma duk magani sababi ne a samu irin wannan zancen ya yadu a gun masu amfani da rediyo da talabijin da kuma yada labarai su saba a harshen su ana hada su da Allah cewa Allah ne mai kaza Allah ne mai kaza wannan yana cikin abin da zai maganin wannan irin tunani na ka samuwar Allah abu na hudu ya zama cewa a riƙa dubi ana gyara ana tsara manhaji da ake karantarwa a makarantu hukumomi su taimaka ilmantar da addini a dawo da shi ya zama wajibi a makarantun firamare na boko a makarantun sakandare na boko a makarantun a jami'o'i ya zama cewa ilmantar da addini wani bangare ne da kowa ta yayi ce ya tashi ya san Allah injiniyarin yake yi medicine yake ko me yake karantawa ya tashi kuma ya san Allah ya san girman Allah wannan abin ya fi taimakawa ƙasa su ci gaba da kuma dukkan abin da ake so a samu na da'a a samar da yaƙini ya shiga cikin ƙwaƙwalen yara tun suna ƙanana har su girma sannan kuma yadda ake ilmantar da ilimin aƙida ya zama a canza shi ya zama abu ne da zai tafi da cusa wa mutum sanin rububiyar da uluhiyar da sanin girman Allah ba kawai ilimi ne da za ka haddace kalmomi wal kaza da kaza wal kaza da kaza ba wannan abin da ya shafi hukumomi kenan sannan bangaren wato hukumomi ko in ce bangarorin kula da harkokin addini waɗanda aka yarda da su ko ƙungiyoyin addini ko irin hukumomi ko na hizba ko ministry ta harkar addini in akwai in akwai ko kuma directorate na kula da addini in akwai duk inda dai akwai irin wannan to daga cikin abin da ya kamata a riƙa yi a ƙarfafi aikin hizba a ba shi dama na'am ai musu training ne da za su mutunta mutane amma kuma a ƙarfafe su wajen binciken laifi da kama masu laifi ko da dai 'yan sanda za su miƙawa ba prosecution suke da ba to a ba su ƙarfi mutane su ji cewa wannan in an gansu masu hana laifi ne kuma ya zama cewa a cikin al'umma ana ganin su da kima to gwamnati ita ce mai ba su wannan dama a gansu da daraja da kima din wannan yana taimakawa ya zama cewa ba za a riƙa rena wato al'amuran addini ba sannan a samu wato tahsini a samu a katange samari a cikin makarantu ba iya nss ba ƙungiyoyi da suke ilmantar da mutane a yawaita lakcoci a jami'o'i da makarantun sakandare akan wannan irin tunani a ɗora yara akan tafarki mai kyau a samu malamai masu saifi mai kyau waɗanda kuma za su ɗora yaran akan tunani mai kyau har yanzu ba za su wato sa su su ɗauki wani tunanin marar kyau ba har yanzu sannan a samu masu da'awa a yi musu tirenin na musamman wajen yaƙar wannan abu a buɗe markaz markaz masu wato santa santa ta bincike da za a riƙa binciken asalin wannan tunani ta ina ya zo mana ne sannan a zaɓi ƙwararru da suka iya yaruka iri-iri yaren turanci yaren faransanci su kware a larabci yadda za su iya bincike na waɗannan abubuwa an yi rubuce-rubuce da yawa akan wannan fage kuma zai taimaka mana a cikin al'ummar mu a ga irin wannan binciken a yaɗa shi a tsakanin samari yadda abin zai wato samu karkuwa sannan abu na hudu babu inda wannan tunani yake yaduwa irin intanet yara suna ɗaukar abubuwa ba su san asalinsu ba to a samu ƙwararru da za su rika bincike a intanet ɗin suna yaɗa rubuce-rubuce na jan hankali mai kyau akan cusawa yara da samari imani da Allah da yaƙini da cewa akwai Allah da kuma dangana al'amura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. kuma a zaɓi wasu zakakurai har yanzu da za a tura su zuwa jami'o'i manya su yi karatu akan wannan fagen yadda za su dawo su riƙa gogayya kuma su shiga suna tattaunawa da masu irin wannan tunani an zauna da da yawa daga cikin masu irin wannan tunani kuma an ci nasara akan da yawa a cikinsu mutum yaro zai zo kawai saboda ilimin addini ne bai samu ba amma ya gogu a fannin sanin wasu al'amura na duniya sai ya ɗauka ai duk abin da yake gani na wannan sayansu ɗin kawai ba wata gaskiya in ba wannan ba to sai a nuna masa a zaunar da shi da malamai malamai kuma gogaggu waɗanda suka ƙware suka san waɗannan al'amuran yadda ya kamata sannan daga cikin abin da zai taimaka wannan tunanin a sassauta shi ko a yi maganinsa malaman addini da suke magana da sunan addini su sassauta zancensu a rage maganganu masu zafi da korar masu laifi daga addini daga mutum ya abu ko a ce kafiri ko a ce wannan ba shi da amfani a gabatar da musulunci mai sauƙi ga al'umma dama musuluncin sauƙi ne da shi ya zama cewa lafazin da malami zai yi wajen kallon musulunci lafazi ne mai jan hankali mai gayyata mai kira ba lafazi mai kora ba saboda irin waɗannan samarin za ka ji wani yana cewa su malaman ne kullum kawai ba su da aiki sai kaza haram ne kaza haram ne ba za su bari mutane su sake shi so yake a bar shi ya sake to babu mai sai maka zina halal ba mai sai maka kaza halal ba zai yiwu ba dole a faɗa maka haram ne to amma wani lokaci matakin a riƙa yi wa mutane wa'azi hanyoyin tuba cewa idan mutum ya auka irin waɗannan laifuffuka da zinace-zinacen da sauransu to ba shi kenan ya zama a cikin al'umma ba shi da amfani ba zai iya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba a'a a riƙa kwaɗaitar da samari cewa Allah mai gafara ne Allah mai karɓar tuba ne Allah maɗaukaki yana son ku ba Allah baya son kowa ba ne Allah nan na rahama ne ba iya azaba yake yi ba to malamai idan suka canza uslubi da salo na kiran mutane ana sa rai cewa hankalin samari zai tsaya a cikin harkar addini duk da mun san cewa ita karkacewa akwai ta tuntuni kuma har kiyama ba tsayawa zai ba tun zamanin annabawa annabawa sun zo an kira su mahaukata an kira su bokaye an kira su mawaka amma duk da haka Allah madauki ya sa addininsa ya ci gaba don haka wanda baya son musulunci ko da dan musulmi ne wannan ba zai cutar da musuluncin ba amma dai dan mu taimaka masa ya tsaya a musuluncin to ya zama cewa maganganunmu masu kyau ne waɗanda za su sa a koya masa mahasinin islam sannan wajen abin da ya shafi kiran waɗanda ba musulmi ba a riƙa ƙoƙari ana nuna musu abubuwa masu kyau da adalcin da ke cikin musulunci da gaskiya a mu'amala da wajabta da cewa musulunci ya wajabta a yi gaskiya yau kwana uku wata mata daga cikin ƙungiyoyi masu kula da haƙƙin mata daga waje ta bugo min waya take tambaya wai mata ana cewa matan musulmi ana danne su ba su da haƙƙi ba su da kaza ba su da kaza waɗanne hanyoyi ake bi wajen a fito da su daga wannan ƙangi sai na fahimci haka aka nuna mata musuluncin yake sai zama a cikin tattaunawar da nake yi sai na gabatar mata musulunci yadda yake na hakika da yadda Allah ya zaɓi manzon Allah suna salama kamar yadda ya zaɓi annabi Musa ya bashi at-taura haka ya zaɓi annabi Isa ya bashi injila haka ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi qur'ani don haka musulunci annabi Musa musulunci annabi Isa ma musulunci yayi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya sanya shi ba kamar annabi Musa ba kamar annabi Isa ba sai ya sanya shi miji ne kuma uba ne ya zauna da mutane ya yi aure ya zauna da matansa an ga yadda yake zama da matansa bal ƙur'anin da ya zo da shi a cikin ƙur'anin har da sura sukutu sunanta annisa haƙƙin mata duk an faɗa na kawo maka wasu daga cikin irin waɗannan abubuwa ga irin abin da yake haƙƙi wajibi ne a ba mata gado wajibi ne a kula da su haƙƙi ne a ci da su idan mace miloniya ce tana samun miliyan duk wata in mijinta gyattai ne to in dai ciyarwa ce wajibinsa ne ya ci da ita ba ita ce za ta ci da shi ba na ce wannan a musulunci kawai ake samun wannan da makamantan irin wannan na dokoki da tsare-tsare da musulunci ya zo da shi sai da ya zama ta yi mamaki ta ce ashe su yadda aka faɗa musulunci to ba haka yake hakikatan ba na ce ko kuma wannan ita ce dama matsalar ku a rika fahimtar hakikanin yadda muke kafin a ba da labarin yadda za a biyo mana mu gyara wani abu kuma babban matsalar mu jahilcin musuluncin yadda ya dabaibaye mu matan ba su san haƙƙinsu ba mazan ba su san haƙƙinsu ba ba a san musuluncin yadda ya kamata ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi mun ja lokaci dole mu tsaya a nan kuma dai sauran abin da na ambata ba na buƙatar sai mun sake dawowa a kansa bai wuce abin da za a kira wato 'yan jarida shi ma na faɗi ayyukan da 'yan jarida za su yi na taimako a gidajen jaridu da rediyoyi wajen jan hankalin samari maimakon kullum a riƙa gwarzanta musu 'yan fina-finai da 'yan ƙwallon ƙafa to a riƙa nuna musu kuma wato sahabban manzon Allah sallama tarihin manzon Allah sallama rayuwa ta adalci rayuwa ta gaskiya gidajen rediyo da talabijin su damu da irin wannan zai sa yara samari su riƙa sauraro amma in kullum daga an samu free time ba abin da za a sa sai kiɗa kaɗe-kaɗe da kaɗe-kaɗe kuma da waƙoƙi na soyayya da jan namiji ya kusanci mace to gaskiya ba za a zauna lafiya ba dole a ga rashin mutuncin addini kuma a rika ganin rashin darajarsa to akwai abubuwa dai da yawa lokacin ba zai isa duk mu kammala su ba wasu kuma dama an riga an faɗa dangane da haƙoƙin iyali muna fata Allah ya raba mu da irin waɗannan abubuwan tunani marasa kyau Allah mai da samarin mu kan hanya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقانك ككنز آمن سمارمه Allah ka bar su akan tafarki madaidaici Allah ka bar su a cikin shiriya shiriyar musulunci shiriyar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai kade hankalinsu daga musulunci ya Allah ka kade shi Allah ka sa su zama mutane da za a amfana da su a cikin al'umma ba mutanen da za a rika Allah wadarai da haihuwarsu ba ya Allah ka sa samarin mu su kinsu su tsaya akan hanya su zama mutanen kirki ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa da kwanciyar hankali dukkan abin tashin hankali Allah ka kaɗe mana Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka ƙara musu imani Allah ka ƙara ɗora su akan tafarki madadashi Allah kuma ka ƙara musu tausayin al'umma duk wata ƙofa da za su yi maganin damuwar da al'umma suke ciki Allah ka ba su Allah kuma ka kaɗe su daga duk wani abin damuwa akwai kafin in sauka wani bawan Allah da ya musulunta kuma ya nemi na'am shi din ne dai wani bawan Allah ne ya dade a wannan gari namu mai albarka kuma mutane sun san shi sosai to Allah madauki ya sanya hasken musulunci a zuciyarsa kuma ya musulunta sunansa Sunday Okori shine ya roki dan Allah a sanar da mutane da yanzu shi musulmi ne duk da an masa bayanin cewa ko ba a faɗi hakan ba ba laifi to amma tun da ya nemi hakan kuma mu ma mu karfafa masa zuciya dan uwanmu ne kuma insha Allah ta'ala muna masa addu'a Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi a musulunci yana gyaran AC AC kuma yana hulɗa da mutanen Central Bank su suka nemi kuma ko in ce wasu daga cikin su suka ba mu wannan labari cewa yana so a sanar da mutane ya zama musulmi sunansa Muhammad muna fata kuma Allah subhanahu ta'ala ya dora shi akan tafarkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara irinsa waɗanda ba su fahimci hasken musulunci ba Allah ƙara cusa hasken musulunci a zukatansu Allah ya dora su akan musulunci Allah kuma ya karbi rayuwarsu da tamu baki ɗaya akan musulunci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم